أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وإخلاصا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo mai tarin yawa da godiya marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi ya sake ba mu damar ci gaba da darasinmu na daural nan da muke na cikin kitabul wannan manzuma ta urjuza al-urjuza as-sinniya fi zikri hali ashrafil bariya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan shine darasi na biyu inda kuma zan mu tashi kaulin musannif rahimahullahu ta'ala wato mautu ummihi wa kafalatuhu jad wa kafalatuhu jadduhu wa kafalatu jaddihi thumma amwahu kenan insha Allah nan ne zan mu tashi ko qala al musannif rahimahullahu ta'ala وراها للمدينة مع أمه أمينة إلى بني النجار أخواله الأخيار أخواله من النسب من أم عبد المطلب وفي طريق عودته لبيته وبلدته أجهش بالبكاء في قرية الأبواء فاجئة قد باتت إذ أمه قد ماتت وبعد هل يتيم كافله الرحيم الجد عبد المطلب ذو المجد في أرض العرب ذو المجد في أرض العرب وقدر الإله وفات من رآه فانتقلت إلى أبي طالب الشحم العبي كفالة اليتيم نبينا العظيم فضمه لأسرته وجد في رآيته wannan fakarar kenan malam yake cewa wara halil madina mun ga wancan darasi na ƙarshe inda muka tsaya wahina ada akhbara bima ra'a wa ma jara fanza ajat alima min hazihi alazima faraddat as-sabiyya li ummihi radiya bayan tsaga kirsha annabi sallallahu alaihi wasallam yana yaro dan shekara hudu wato halimatu sa'diya da ta ji tsoro sai ta maido shi ruwan uwar shi ko ta tunzura amma kamar yadda muka gani ba da Allah ya kaddara ba an yi wannan shakku sadar din halimatu sa'diya a yadda take jin dadin zama da Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yaro da irin albarkakokin da ta samu gare shi da sai ta sandiyar zaman shi da ita da sai ta ce a ƙara mata ya ƙara shekara shida a wurinta to Allah subhanahu wata'ala cikin hikimar shi ne yasa aka yi wannan shakku sadar din kuma ita ma ta tunzura ta maido shi wurin uwar shi dan ya samu dan lokaci tare da ma'aihiyar shi an gane ko to shine lokacin yana da shekara shida sai malam ya ce ba wara halil madina lokacin yana da shekara shida sai ya tahi zuwa ina garin madina madina madina ta manzo dai lokacin sunanta mi yathrib an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam ne da yazo yace ka ƙara ce mata yathrib ya maida ta madinatul munawwara ya maida ta taiba madinatul rasul to shine ai ka gani me ake ce mashi mala'ikai sai suka ci gaba da cewa yasriba ai alqur'ani ma Allah ya ba mu labarin su ya ahla yasriba la uqamalakum farji'u kaga yadda suka yi ko su ba su hada wadan yasrib ba annabi ya ce madina sunanta amma suka ci gaba da cewa yasrib an gane ko na'am shine sai ya ce ma wara halil madina sai ya tafi madina yana da dan shekara shidda sai ya ce ma amma ba shi kadai ba ma a ummihi amina tare da ma'aihiyar shi wadda ita sunanta amina tare suka tai madinan nan mi suka ta yi yana da shekara shidda mi suka je yi madina ila banin najjari suka je zuwa wasu kabila wanda ake ce mashi banin najjar suka je kai masu ziyara an gane ko gidan kaga ziyara abu ce mai kyau abu ce wadda ake santa a musulunci bari zumunta tana cewa Allah ka sadar da wanda ya sada ni ka yanke wanda ya yanke ni amma mu yanzu zumuntar mu mun maida ta tami ta yantere ta yantere ma ba ma ta waya ba in ta waya ce sai comprehensive ta yantere kawai ni zan samu eh in kuma ba a maida ta ba ta yantere mun maida ta yanzu zan je edibin wani abu nake nema wurin shi kawai shedan ya zo kamar abin da zan mu lura duk wani abu da muka san mai mahimmanci a cikin addini sai shedan ya zo ya mun kuskure ma ya juya shi ka duba girman zumunta ita ke addu'a Allah wanda ya sada ni ka sadar da shi wanda yanke ni ka yanke shi to shedan sai ya ce ma to yanzu hon kashe dibin zai yi wani abu ka zo ne ba eh yayi dibin kan shekara Allah shi shi ya sani ka bar kowa da abin shi wanda ya ce ai dan shi kai ba ka kasance ba tuqatu arhamukum kuna yanke zumunta ku a kai ka sadar da ita ko da mutun ya yanke maka zumunta kai sadar mashi da ita an gane ko falala gare shi da daraja balbar ma akwai hadisin da ya tabbata wanda sada zumunci yana sa a ƙara ma tsawon shekaru tsawon kwanaki an gane ko malamai sun yi bayani kan tsawon kwanakin nan alhali kai kuma tun cikin ciki ka rubuta mi bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyin sa'idun an riga an rubuta kwanakin da zaka yi sai malamai suka yi bayanin cewa eh kwanakin ne tabbas Allah subhanahu wataala shi zai yi niyya yayi mi yamhu Allahu ma yasha wa yuthabbit an gane ko wa indahu ummul kitab ne ko yamhu Allahu ma yasha ilmul kitab Allah subhanahu wataala shi ke goge abin da ya ga dama kuma ya tabbatar da abin da ya ga dama allon kaddara a wurin sheki an gane ko an rubuta in yaniya sai ya goge an rubuta zaka yi shekara goma ko zaka yi shekara ishirin a duniya sai allah ya yi ka mutum ne mai biyayya ga uwaye biyayya ga uwaye tana ƙara tsawon kwanaki mutum ne mai sada zumunta sada zumunta tana ƙara tsawon kwanaki allah sandiya wannan sai ya goge sai a ƙara mawa ta goma akan wannan an gane ko to suna sa ƙara wasu malamai wanda suka fasara hadisi nan suka ce a'a ba wai menene ba ba kwanakin ba ne ba a kwanakin ne ake ma albarka kwanakin ne ake ma albarka sai ka ga abin da ka yi a cikin kwanakinka wanda ya shekara ɗari ma bai yi su ba yanzu mu ba da misali ka duba nan kusa-kusa kan mu je cikin a'imman namu manya su gwaskawan kan mu je cikin su sarahatan mu tsaya nan kusa-kusa ka ɗauki misalin shek jafar mahmud adam rahimahullah shekara nawa ya a duniya ba wasu da yawa ba ne ba amma zo duba ma'alumar da ya zuda kai ka ce ya yi shekara nawa kai ka ce ya shi ma'ana gwagwarmaya da shi a duniya aiko kaga alhamdulillah muna kyautata mai zato shekaru sun yi albarka shekaru sun yi albarka wanda kai ga kanan kai ka lullumka shekarun shi ko kuma ka kusa kai shekarun shi har yanzu ba wani abu da ka tsinana wanda zai sa shekarun sai albarka Allah mana gafara to Allah sai ya sa mu shekarun naka sai albarka kadan masu albarka da yawa to ka gani na rasulullah tun yana shekara shidda ake koya mai wato ɗabi'o'i masu kyau ka gane ko kenan zaka ga cewa wa inkani ya kasance ba su musulunta ba amma suna kan hisal tadodi ɗabi'o'i masu kyau wanda ake so tunda da yawa daga cikin ɗabi'o'i masu kyau musulunci da ya zo miye da su tabbatar da su ya ƙara ƙarfafa su mun fahimta ko to sai aka ta ziyara da shi a suwa ne ne banu najjar su ne akwalihil akhyari mala ya ce ma wato babanan shi babanan shi zababbu al-akhyar akwal jam'in khal ne kenan mine ne babani haka ne ko ko sai an fassare shi da Hausa ƴan uwan uwa dai ƴan uwan uwa a inna ne inna ne shi inna ne gwala inna ne shi ne kenan akwalihil akwal ƴan uwan uwan shi shi ne ya ci ma ahwalihi minan nasab bil ummi abdul muttalib ɗan uwan uwan shi ne na jini ba wai na nesa ba kuma daga ina ne ɗan uwan uwan abdul muttalib ita uwa abdul muttalib mice ce islinta el madina ce el banu wannan banu najjar ne abdul muttalib wane ne abdul muttalib kakan annabi sallallahu alaihi wasallam direct to kakan shi direct uwar shi el madina ce an gane ko sai suka shi su kai ma wancan famin na kakai na mi na kakan baban shi ziyara an gane ko na kakan baban shi ziyara an gane ko sai suka kai mata ziyara suka kai wancan famin na kote uwa ziyara suka ida suka dawo shine sai ya ce ma min ummi abdul muttalib wa fi tariqi audatihi li baitihi wa baldati lokacin da suka ida ziyarar nan suka ida zumuncin su sai suka dawo suna hanya suna cikin hanyar dawowa libaitihi suna son su dawo gidansu kenan ina makka wa baldati kuma garinsu dai sun gabar wancan gari na yan uwa an dawo za a dawo gida an yi da ziyara sai mala ya ce ma ajhasha bil buka'i fi qaryatil abwa'i faji'atun qad batat iz ummuhu qad matat kawai sai wuri ya rikice da kuka an gane ko yayi sirfrantus din nasu wurin yayi sirfrantus din su da kuka bil buka'i ina ne aka yi wannan koke koken aka yi sirfrantus din kuka wato wani kauye ne da ake ce mai abuwa'i ƙaryatun baina makka wa madina amma ya yi kusa da makka fi ƙaryatil abuwa'i fashi'atun qad batat an samu wata menene surprise mi za a ce mata wata mufasha wata bazata ta zo musu kenan ko ba ta suka wayi gari da wata irin bazata wata irin bazata ce ummuhu qad matat wannan ma'aihiyar tashi ta mutu anan an gane ko is ummuhu qad matat kaga anan ka duba humaraicin rasulullah dama yana ciki baban shi ya rasu yana dan shekara shidda dama yayin shekara hudu ba gaban uwar shi ba aka kawo shi yayin shekara biyu dan shekara shidda ita ma ta rasu anan al'abwa to da yace ma ashhasha bil bukai aka rikice da kuka ai kukan ba irin na yanzu bane ba da musulunci ne yazo aka hana kukan mi kukan niyaha kukan yaya nika yi a wa innal mayyita la yu'adhabu bi wuqa'i ahli annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka sani duk mataccen da ya mutu ake mai wannan kukan ana mai azaba in dai ba ya hana ba suka yi da gangan kai an mutu ka zo ana na mutu na lalace ina zan musa kan mu wayo kaza kaza kaza menene to wannan kukan shine aka hana shi a musulunci amma hawaye na rahama hawaye na tausayi wannan annabi ma yayi shi har suka ce hatta anta ya rasulullah a rasuwar ibrahim ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal ayna la tadma wal qalbu yahzan wa la naqulu illa ma yurdina rabbana wa inna li firaqika ya ibrahim la mahzunin annabi yace zuciya tana bakin ciki ido yayi hawaye ban mu hada abinda sai abin da Ubangijinmu zai yarda da mu annabi ya ce wallahi rawar da muka yi da kai Ibrahim muna jin kune to wannan kuna ta rasuwa akwai hawaye dole zaka yi hawaye to amma kai niya niyaha shine haramu kuma duk wanda yake niyaha shi ma aka mashi wato kukan nan kararruwa na mutuwa kai ma aka maka to kai za a mai azaba kuma duk wanda yake yi kuma ya san ana yi bai hadi ba ka a mashi din ka san ana yi a gidan ku ce wallahi duk wanda ya mana kuka a kai duk wanda ya mana kukan ihu kukan gumza kukan boda to a kan shi eh kenan shi kenan kai ka kubuta ko ka mutu suka mara kowa zunubin ci a kan shi an gane ko amma to ka bari aka maka ko kuma kai ma kake yi Allah mana gafara na'am baba na'am na'am
sosai masallacin sai suka sa kare haka shi mutum suna kare da shi kuma masallacin duka yi kuna su baya ta to wannan mutum yana iya zuwa ne ya ibada mulki ko kuna iya
shi a musulunci kamar rishin fahimtar juna bai hana a yi mu'amalanci juna a yi ibada a yi sallah wannan rikin fahimtar juna shedan ne yake zuwa ya shiga tsakani kinan a kowane lokaci shedan duk wani aiki da ya sani na alkhairi sai ya kusa ya watsa shi kinan ya san kuna aikin alkhairi kuna saduwa kuna ibada gaba daya dole sai ya zo ya sa rishin jituwa tsakaninku to don kun samu rishin jituwa in dai rishin jituwa bata kai ga taba aqida ba bata kai ga taba abin da yake usul wato asali na addini ba wannan dole ku yi sallah tare ku yi mu'amala ku amma in ya kasance rishin shito ko misali addini ta taba misali sallah ce ba a yi daidai ba a yin ibada daidai kaga duk wanda bai sallah daidai bai karatun sallah daidai ba ka bi shi sallah ba amma in dai ana yi daidai kawai rishin shituwa ce abinda kullum abinda zaka lura abinda ya hada mu ya yi wanda ya raba mu yawa duk rikicin da zan yi da jama'a da 'yan uwanmu ko to rikicin nan da ya haɗa mu wato abin da ya haɗa mu na harko zai hana mu mai rikicin ya yi rikicin yawa abu na harko dai mu ya haɗa mu zan mu ga cewa mutuntaka ta haɗa mu mutum ne shi ni mutum ne ba a yi shi ba aljani aka yi ni mutum ko ba a yi shi dabba ba aka yi ni mutum irin wannan mutuntaka ta haɗa mu na biyu watakila gari ɗaya ne ya haɗa mu watakila ga yare ya haɗa mu watakila an bincika ka aje kaka na goma sai mun kwatse in aka zo ƙarshen haɗuwan ma dai ta musulunci ita ce wadda babu haɗuwa babu abin da ya yi ta ƙarshe ita ce ƙarshen haɗuwa kenan wani saɓani duk kauda kai ake gare shi kuma a yi neman gahara ga juna saboda duk wanda ya kai kwana uku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda gaban su ta kai kwana uku ba su daɗi da juna to za a menene Allah subhanahu wataala yana hushi da su hatta da lokacin da ake yi ma mutane gaba ɗaya gafara sai a ce wannan ka a masu gafara sai sun shirya shi a kullun dai wato sabani da ake samu musan cewa shedan ne ke shiga shi kenan sai mu yi kokari kuma kullum mu dinga ba shedan kumya muna kada shi wallahu ta'ala alam na'am Na'am. Mm. Mm. Eto.
Wannan na yi ne dan dama dama. Mm. Shi kuma wannan dan uwan shi ba ya shi. Ina kai sallah ko sai sun yi kama a shi wannan wanda ke ba da dan nan. Shi so yake halwa karatu kai sallah shi. Su kuma mamu ba su san sallah wannan
ya salam kenan wannan kadiyya baba sai a kai ta gaban mahukunta ko akwai alkalai akwai sarakai tunda abin ya kai rikici ne tsakanin tsakanin limamman nasu sai a kai ta gaban mahukunta ko masu kula da wurin gaba daya Allah mara gafara na'am wannan mu dawo kan bayanin yace eh ma'aihiyar shi sai ta rasu a nan ko wani lokaci rasulullah yana cikin tahiya sai suka dawo da sahabbai an zo wannan abuwa wasu malamai suka ce wurin ana ce mai waddan kusa kusa ne inda ta rasu amma abuwa iya zuwa wasu su ce waddan ne ta rasu an zo wurin nan sai ya ce masaban shi makana kuma ya ce ku zamna wurin ku kan wanda ya biyo ni zan leka sai ya je ziyarar kabarin ma'aihiyar shi da ya zo duk sai ya zo trofebl ya yi sanyi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasan mine da hausa suke cewa duk ya yi la'asar an gane ko duk ya zo duk ya yi la'asar haka suka tambaye shi ya rasulullah lahiya ya ce na nemi izini wurin ubangiji na in nema ma ma'aihiyata gafara in nema mata shafa'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji na ya hana ni hadisi yana nan cikin sahihai ne insha Allah yace sai na sake neman shi izini to ya bar ni in dinga ziyararta sai Allah subhanahu wataala ya ce ya an bar shi ya dinga ziyararta to akan wannan hadisin ana na ana ta rikici yanzu ma sabon rikici da ya fito na zamani na malamai mu dai ban mu shiga rikicin malamai dalibai ne mu mu zo mu yi muzakara mu tanatar da junan mu a malamai suna nan suna ta suna ta rikici can su ce can su ce wannan hadisi yana daga cikin wanda suke sa rikici mu kuma ba ma shiga ba eh hausawa suka ce dan barema bai shara'a gona dan barema yayi shara'a gona bakin rijiya ba wurin wasan makaho bane linzami yayi karhin bakin kaza an gane ko mu kananan dalibai ne ba kotan mu bane wannan Allah mana gafara kuma ina ma ƴan uwan mu dalibai wato nasiha karkashin wannan magana duk abinda kaga ana rikicin shi malamai suna rikici kai kakka zo ka shiga kai ta tada jijiyoyin wuya don ka hudo makanka suna kawai sai an shi ka kai manya-manyan malamai suna magana kai kuma a wayo shiga da kai waye ya shi kawara karatu an gane ko kawai abin da mine ne abin da ya dace gare ka kawai iza sahal hadis fa huwa mazhabi hadisi ya inganta shi muke bi hadisi ya tabbata aya ko hadisi shi muke bi amma wani tawili na malamai wani ka zo ka dinga sakin fatawa kana wane ne obawa ya saka ta'awa kawai neman suna shine abin da ke kwaro mu ɗaliban zamani wallahi ba wurin mu bane ina ruwan mu da wannan malamai suna nan sun sha sun tattauna wanda sun san ilimi ka bi malamai ka bi wanda ka san suna kan gaskiya malaman da suka fahimci gaskiya saboda tabbas shi a to Allah subhanahu wataala shi ke fahimtar da wanda ya ga dama amma kai ka san shattan ka ce kai da wa'annan da kuke amma wai dan kai ka ni hudo sunanka sai ka samu wani tarkeken malami kai a taken shi wai yayin da ake wai har jarhu wa tajil suka hudo wasu ƴan ƙanana almajirai wanda ba su karatu suka karya ba manyan manyan malaman nan namu suke ta jarrahewa Allah mana gafara Allah kare mu na'am baba sai kuma ka gani ne wannan sunna na'am sai kamar an yi ne ta kama ana ce ce da sai a kai wurin yi ko ta yi ko sai a ce a ka ta kai wurin wani mm in aka je wurin shi in ka ga arman nan bai gyaru ba to ko ni ba a bi ba ya gyaru ba mm na biyu sai a sai a ce kuma kamar wani rikici ne haka Na'am.
Ɗan uwa da ɗan uwa na yi mm ana cewa da yi wurin a ga wani babban mutum ba wurin babban mutum.
wanda babban mutum yake suke jin kunyar shi yau ba sai a ce wannan mutum na'am ne zai sasanta wannan rikici aiwa kuma yawa ita wannan kuma ɗan zamani sun ɗauki ba da rai.
Mm. shi wannan ma baba kawai wannan duniya ce take sauyawa a yanda muke ciki eh, kuma da karamcin karatu sanin rishin sanin menene addini ya tanadar kawai shine Allah subhanahu wataala ya mana gafara yace wa ba'da hal yatimu yayin da ma'aihiyar shi ta rasu sai malam yace bayan haka wannan marayawa kenan Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam, kafalahun rahimu, wannan mai jin kan mai tausayi, nan hoba an rahimu da kaga an ce kafalahun rahimu, ba wai eh, wato eh, nan kamata yake ne ya ɗauki rahimun, ai, saboda an rahim wane ne an rahim? Allah, mun gane ko, shi ne an rahim, kuma yanzu in ka ɗauki mai ake ce mashi ba, ana nihin ba eh, wato tausayin nan nashi na Abdulmutallib, saboda abdulmutallib yana tausaya mashi yana sa annabi sallallahu alaihi wasallam barbar ma me ake ce mashi muna ganin a cikin tarihi mun yi shi a baya ko cewa in kujerar da abdulmutallib yake zama annabi sallallahu alaihi wasallam yana yaro yake zuwa ya zamna an gane ko diyan shi manya da sun zo su haro mashi tashi ya ce kai ku bar shi ya ce inna waladi haza sai ya kunu lahu sha'an wannan dan nawa da kuke ganin shi ba karamin mutum bane ba ka san zaka ga uwaye suna wannan ba karamin mutum bane ba to shi abdul mutallib shine aka ce rahimun abdul mutallib aljaddu abdul mutallib kakan nan nashi abdul mutallib zulmajid fi ardil arab ya kasance mutum ne mai mi mai girma almajad mai girma mai ɗaukaka a cikin mi a cikin ƙasa wato wannan ta larabawa gaba dai zon ɗin larabawa ai saka ga a ce zon kaza mutum kaza ta raja gare shi kaga in ka ɗauki hausa fulani da an ce ɗan hodiyo ko to kaga shi ma to lokacin da ya zaman shi yana da daraja yace wa qaddara ilahu wa fata man ra'ahu eh, sai Allah subhanahu wataala ana nan sai ya kaddara bayan annabi yayi shekara biyu kuma hannun Abdul Muttalib sai kawai Allah sai ya dauki ra- hara Abdul Muttalib shi wa duk wani abu da kake gani harka hana harka tausayi shine wasu suke cewa duk wani eh, wato leader a duniya in ka ga mutum ya zama leader to in kai bincike rayuwar shi akwai obstacle da ya ta tsallake an gane ko ya taka kayoyi da yawa ka duba da ya tashi babu uba uban shi ya rasu ka shi gwagwarmayar da aka ji wurin ɗaukar shi reno cewa ake wa zai ɗaukar maraya uban shi ya za a iya kula da kai babu uba yan uwa ta iya kula da mutum yau shekara hudu ba gaban uwar shi ba ya zo yan shekara biyu wurin uwar shi daɗin uwa na shekara biyu ya sani ita ma ta rasu ya zo ya dawo wurin kakan shi wanda kakan shi ya nuna mai soyayya daɗin kaka na shekara biyu ya sani shi ma ya rasu ka duba maraici zuwa maraici maraici zuwa maraici shine kullum muke hudi wannan wannan wa'in cikin yanayin wato al'ada ne sai a can washi a ce shi duk wanda ya doke shi mutuwa yake sai a rasa wanda sai a rasa wanda zai doke shi Allah mana gafara sai uwar shi daga amsar shi ta yi shekara biyu ta mutu kakan shi daga amsar shi ya yi shekara biyu ya mutu sai a ce to kai kai ma kenan shekara biyu zaka yi kawo Allah mana gafara shine yace ma fantaqalat ila abi talib bin shahmal abi sai daga nan wato eh, sai ta ciru menene ta ciru kafalatul yatim intaqalat ila abi talib renan nan nashi kula da shi da ake sai ta ciru daga kakan shi kakan shi da zai rasu sai yayi ma wato abi talib wasiya saboda abi talib ya kasance shine a lokacin ma yana hannun kakan shi yana son rasulullah sosai yana san shi difa ala zalika abu talib da shi da abdullahi su ne mi uwarsu ɗaya ubansu ɗaya an gane ko uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kenan ka gani yana son shi sosai kuma sun yi dangantaka ta kusa da sauran su abuja alsuwa ne su saka ga uba ne suke ɗaya an gane ko sai shi abu talib dama sai abdulmutallib ya ce ma abu talib ka kula da yaron nan nawa ya ba shi wasiya ya ba shi amanar shi sai ya kama shi wajen da firi ayatihi sai kuma ya kula ya yi ƙoƙari ya ce ila abi talibin shahmil abi a shaham nan a shahmil abi wanda yake da izzatun nafs wanda yake da mi mi za a kira izzatun nafs wato kamar yana da daraja ta ƙarshe ko a ce ma kwarjini vala yanayi yana da kwarjini yadda ya kamata wato kuma yana da in ya kama abu bijidiya yake kama shi ka san akwai irin mutanen da inda ka kama abu kawai ka kama shi a wannan akwai kuma wanda ko da abin kirki na kirki ya kama shi a rukon mi zai mai rukon sa kai na kashi zai mashi ba wani kama shi to shi in ya kama abu abu talib bijidiya yake kama shi kaga sai ya mire ne ya ce wajen da fili ayati ya yi ƙoƙari ya kula iya kulawa a cikin kula da wato rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai mala ya ci gaba da ce ma safaruhu ma ambihi abi talib ila sham wa luta'il bahirati rahib nam shine mun yi shi muka ce fantaqalat kafalatul yatim ila wannan taqdim wa ma haqu ta'khir ai ce mai menene fantaqalat ila abi talib ni shahmil abi to ina labara ka gane kawai sai ya ce ma sai ta ciru zuwa abi talib wannan mai izzan nafsu wanda yake kama abu shidiya kiran mine ne kiran sai ka ce fantaqalatil kafalatil yatimi taqdiruhu fantaqalat kafalatil yatimi an gane ko wannan yace ma fantaqalat kafalatul yatimi nabiyyin alazim ila abi talib bin shahim abi kenan wannan sai ya kawo mine ne sai ya shiga fantaqalat sai wannan baitin nabi ya shiga sai ma'anar ta baka kenan sai wannan renan ɗan ya ciru wannan marayan marayan nan nabiyu na al'azim annabin mu mai daraja renan shi ko kuma kula da shi sai ya cire koma wurin abi talib shi ne bayanin ya ce ma balaguran shi tare da wan baban shi abi talib zuwa sham haka zalika haɗuwar da ya yi da bahira wato rahib malamin yahudu bahira da ya haɗu da shi sai ya ce ma ma'ammihil humam مع قد سافرا للشام في رحلة الصيف التي تكون للتجارة وفي طريق أقبل بالبشر ثم قابل بهيرة الإمامة الراهب الهمامة الراهب الهمامة فعرف النبي لما رأى الصبي وقال اسمعوني في الهال لا تعصوني لا تدخلوا للشام بسيد الآنام أخشى إذا يرونه بالغدر يقتلونه فرده لبلدته عمه عند خشيته وبا نعم يفعل كده wannan fakare sai yace ma ma ammihi al-humam wato tare da wan baban shi al-humam azimul himma mai himma mai himma sosai shine ake cewa humam mutum ne mai himma sosai shine awan baban nashi ko ai can mun gani menene ga shahmul abi ne shine ƙara jaddada ma shine kan safara li sham sai suka yi bulaguro da rasulullah da shi wato abi talib suka yi bulaguro za su je zuwa ina sham bi suka je yi fi rihlati saifi allati takunu litishara cikin bulaguran nan da suke a cikin zahi na kasuwanci shine baka ji ba Allah subhanahu wataala ya ce li ila fi quraish ila fihim rihlatash shita'i was saif bulaguran da suke yi na cikin sahihi da zahi an gane ko to shi kuma da za a da shi sai aka je da shi cikin bulaguran da ake na zahi sai aka je da shi mun gane ko to yana daga cikin wannan da aka gani innuwa girgije ya dinga yi ma annabi innuwa kaga ai a cikin bulaguran dari ai suke girgije ya mashi innuwa su kuma rihilata mai gare su shita'i wa saif ta bulaguro ta kasuwanci to gilgije annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan gilgije ya dinga yi ma annabi innuwa lokacin yana da shekara 12 ko wani abu makamancin haka Abu Talib ya kama hannun shi saboda shi ma yana son shi ka san kana son yaro balaguro ma in zaka yi sai ka ji kawai a tai da shi ko balaguron nan ne sai ka ga yaro karami kana son tuta da shi ko kuma ba ma bulaguro ba cikin gari in za ka kaga kana shan shi kana kamo shi ku tai inda za ku da shi to shine yace ma fi rihlati sayfi lati sai ya tahi da shi a wannan bulaguron na tijara anan ne aka ga abubuwa da yawa mun ga shi a cikin kutub din mu na sira na baya ko daga ciki girgije yake mashi mi daga ciki kayan da aka ba annabi ya dora a kai akwai espace tsakanin kanshi da kayan kawai rike dai ne yake da su daga ciki abubuwa muku shi da yawa shi kuma wannan rahibul bahira a nan yake menene basura yake ba a sham ba yake kama a kawo sham to a nan basura yake yana da wata imarar shi yana da wato dan benen shi haka saman bene kullum yana da kallon mutane shi sun san ai yanda Allah subhanahu wataala ya ce mana ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahu abna'ahum sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda suka san diyansu kenan duka suna nan lokaci yayi suna kowa duk wani malamin yahudi yana nan yana jiran mi annabi ya kullo to shi bahira yana nan sai ya gani annabi sallallahu alaihi wasallam cikin fatake sai ya sauko daga bene ya neme su ya ce wa ya zo da yaran nan ku taho ya sabke su gidan shi ya ba su shatar ta arziki yake cewa ko ya ji a musu daɗi sai ya haɗa ma abu talib ya ce wannan minanka ne ya gaya mishi ya ce yaron nan koma da shi kakkaje da shi sham sham za ku ko ya ce a maida shi gida ya ce saboda wannan yaron shi wa rasulullah ka sani watan yana yaro hake sanin su sun sani kawai allah ne cikin hikimar shi da ikon shi da kaddarawa shi kawai ya kaddara ba sa imani ba ya ce wannan yaron shi zai zama annabin ƙarshen zamani yana zuwa sham yahuda kashi su za su dan bai huto ba daga cikin mi ƙabilarsu shi ne ya ce bahira tal'im bilbishiri sun makabala kawai sai ya fuskance su da albishirin cewa shi ne mi annabin nan wanda ake jira an gane ko wannan shi ne annabin da ake jira bahira tal'imam shi wannan bahira ne sunan shi bahira malamin yahudu al'imam wato malami shugaba arrahibul humam wato rahibi malamin yahudu ne shi ma mai himma sosai fa'arafan nabiya sai ya gane wa wannan annabin ne wa lammara asabiya yayin da ya ga wannan karamin yaron ɗan shekara wurin sha biyu haka wa ƙala ismauni da ya kira su sai ya ce ku saurare ni ku saurare ni da kyau filhali la ta asuni yanzu yanzu nan kuma ku saba mani a yanzu ku saurare ni kuma ka ku saba mani babban malami ya kira ka ai dole sai ka yi mi sai ya ce musu la tadkhulu lishami bi sayyidil anami kal ku kuskura ku shiga garin sham da shugaban talikai gaba daya wannan yaron shine shugaban talikai gaba daya yace kal ku shiga sham aksha iza yarawnahu bil ghadin yaqtulunahu yace wallahi ina tsoron in suka ganshi dan kiyayya ma suka kashe shi yace kal ku kuskura ku shiga da shi yace ku maida shi gida gida yanzu yanzu wata ruwaya ana cewa da kanshi ya koma ya maida shi gida wata ruwaya kuma aka ce a mutane fatake ya bada suka kai shi gida shi sai ya wuce an gane ko kaga ya dauki wannan kuma ya yarda a lokacin ya yarda amma yanzu Abu Talib bai musulunta ba kuma ya zo ya kama addini addini ya tashi sosai amma Abu Talib bai musulunta ba hal ya zo menene eh wato Abu Talib hal wurin mutuwan shi ya zo annabi ya ce mai ambi ka ce la ilaha illallah in samu hujja da zan kubutar da kai ranar tashin kiyama suna nan kusa suka ce a yanzu zaka bar addinin babanka addinin uwaye da kakanni ana har yake cewa laqad alimtu anna dina muhammadan khairun min adiyanil bariyati dina yace ku sani ni wa na sani addinin nan na muhammad fa duk wani addini na duniya ya yi shi alheri na addinin muhammad shine gaba gaba ya ce wallahi ba dan a muku gori ba inda mutace baban ku sai da zai mutu ya musulunta ya ce inni ala dini abai Allah mana gafara shi yasa shiriya ta Allah ce innaka la tahdi man ahbabta kullum muna hadi kullum muna hadi in kaga muta a kuskure wallahi kakka mashi godi kalka kuskura ka ja a kami mashi mi in ka iya mashi nasiha ka mashi in ka iya mashi addu'a ka mashi in baka iyawa kama Allah subhanahu wataala ya ga damar ya maida ka pure keri an gane ko ka yi shi zama ɗan daba karakteri zai wanda kake ganin shi bai shirya ta Allah ce innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha kaga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi da ya tabbata akan shi wannan innal ahwan azab yawm alqiyama wanda shine kadai shine yayi menene rangwamen azaba cikin jahannama mutumin da ya kowa rangwamen azaba cikin jahannama shine larajul wani namiji ne a nan daidai kawaka an ka aje ta inda bai taba ƙasa wannan ɗan lokalokan na ai ka san wurin akwai dai tafshi tafshi ka san ba lalle bane ba in ka taka kaya da diddige zahin da zaka ji ba ɗaya bane ba da in ka taka da wurin saboda wurin yahi tafshi yahi zama wannan to daidai nan ake sanya mashi garwashi guda biyu yana zamna saman su cikin wutar jahannama daga nan kwalwar shi tana ta falfasa shi ne wai mai azaba ahwal ƙaramar azaba leje-leje ƙaramar azaba shi ne ake wannan azaba shi kuma gani yake ya yi kowa azaba wata ruwaya ake cewa shi ne wannan abu talib din nan annabi ya ce ba don shi ba da kuma yana can cikin kadarko na ƙasa da wuta an gane ko da sai an kai shi ƙasa saboda ya mutu yana mi yana shirka addinin mi addinin iyayen shi addinin iyayen shi da kakannin shi ya doka amma sandi annabi sai aka dan yi sama da shi kuma aka dan dora mai wannan wai dan ka gane dan ne aka bashi kai Allah mana gafara to in ya kasance wannan shine mai azaba leje fama adraka a ce ga wanda na karshen ka duba aka gani kuma wai karshen azabar wata jahannama kala-kala cewa akwai ta munafikai innal munafiqina fi darkil asfali minan nar su su ne suke can damaro darku na can karshe na wuta su ne menene shin huda ta wuta an aka zo dan sama sama sai a zo menene na wannan menene wanda ba su sallah misali sama sama khuzuhu faghullu summa aljahima sallu summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku innahu kana la yu'min wannan na kafirai ne shi ma salakakum fi saqar wa ya zara ku cikin wutar sakar ƙalu lam naku minal musallin walam naku nut'imul miskin daga cikin azaba sakar kenan daga cikin azaba akwai wanda ake sanya su cikin tanda wato ana soya su zir suke ana soya su cikin tanda cikin wuta fa kai a wuta ma a dinga mi a dinga soya ka kuma Allah mana gafara a wutan ma soyawa fa ake la haula Allah subhanahu wataala yace kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayra hal yazuqul azab a kullun idan mi idan mi fata ka ta sama ta narke ta zagwanye sai a zo a sauya musu wata fata don su dandana azaba an gane ko sannan ruwan da ake ba an jahannama Allah subhanahu wataala yace yashul wujuh bi isa sharabu ruwan da ka dauko shi da sun dauko shi kansu sa kawo shi a huska shine yake soya huskar tasu kai ruwa ruwa ne saracin ruwan ya soya huskar to in ka zo kuma ga azaba masu dan ramkanuwa a sallah masu dan wasa a sallah masu sallah kotan zakara Allah ya ce fawailul lil musallin wailun wailun aka ce wailun wani darko ne a cikin jahannama wanda darkon wailun jahannama da kanta sai da ta kawo kukan wailun wurin Allah tace Allah zahin da ke da kai cikin wailun ya mani yawa wai mun gane wai wai jahannama da kanta ita take jin zahin wailun ya mata yawa eh kaga abin wallahi dogum islamic ne in ba wannan ba kai kwalwarka sai ta fashe wuta tana jin tsarin wuta ake ba ta lumhashi biyu a shekara in ta feso malam yanzu dai muna cikin feso wa ina shi ko ranar muna cikin feso tunda yanzu kwanan nan kaga tsuntsaye suke haduwa suna mutuwa ake cewa ana ta watsawa da zo sosiyo saboda zafin rana malam zafi mutane ma sun hara mutuwa an hara mai shi ta aka ce ko Allah mana gafara likitoci dai sun ce a sha ruwa da yawa abbas haka ne ko a yi tashar ruwa da yawa a yi tashar ruwa da yawa saboda ba wannan ba saboda tsaro wahala ake gudu ko Allah mana gafara to wannan kenan ka duba ka gani iya azabobi kala-kala wanda kun ba su kare ba yawa gare su wanda sun yi haka yawa wannan shine abdul mutallib kaji bayanin shi sai malam ya ce ma زوجته نعم زواجه من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أورا النبي صلى الله عليه وسلم ده أورا خديجة بنت خويلد نني زم تاشكو الله يرد إتا وبعد أن تكامل شبابه واكتمل تزوج النبي الطاهر النقي خديجة العفيفة المرأة الشريفة لصدقه وعفه وذاك قبل بئسه وذاك قبل بئسته وأحسن التجارة لحرة المختارة يتما وبعد أن تكامل شبابه واكتمل yayin da samartaka shi ta cika kuma shi ma ya yi da cika nan malam zai gwada ma in sama saka ka ta cika kuma kai ma ka yi da cika mene ne ya kamata ka yi an gane ko in dai har ka cika kuma samartaka ka ta cika kana jin karhinka to mene ne ya kamata ka yi akwai abin da akwai in ka bari samartaka ka ta wuce muna ji ko ka bari samartaka ka ta wuce kuma kai cikar taka ta wucewa saboda wucewa ake wata period ce da ka wuce ta kawai aure kai dai kayi ne don ka cika sunna dai kuma don dai ka ga ana yi rugoma amma ka ji ka dai kana ji ka an form ka ji ka eh kayi aure ka ji dadin aure to ana son ka yi shi cikin period din da in ji malaman ilmun nafs an gane ko malaman ilmun nafs suke hadi zaka ga cewa wato yana daga cikin abin da yasa yanzu sai ka gani shabab dinmu kaga mutum gashi nan garɗe ne malam amma kuma kana ganin shi kamar cikakke amma nagis ne cikakke ba wai na wannan ba na hauka nake ga ba saboda sai ka gani wallahi abinda shabab din mu suke yi yanzu sai ka ji wai annalan waza ya za a yi mutun ya wannan abu kuma gashi cikakken hankali gare shi yo ina hankali tun da mutum nakis ne ragaggen mutum ne kai ba hankali kaga shi yasa zaka gani uwayenmu na dauri da wuya ake samun irin wannan rayuwar yo yaro da yayi wata sha bakwai zuwa 20 raraman kake wuce 20 a gidanku zigadi 20 kawai ana kallon ka a barka a akwai matsala yanzu kuma a vexual zai ya cire din nan sai ka kai talatin kana nan kana wai wai wai ya cire kake karatu kake Allah mana gafara karatu Allah mana gafara eh suna nan etidan duk sun suwa ana ta yi ma annabi asara ayo asara diya eh duk ga mun cikin mas kafin nan dai cikin masallaci ashe ni fa manallahu alayya Allah ya hudda kuna ta ma annabi asara asara al'umma annabi ya ce fa inni mukasirun bikum al'umam an gane ko fa inni mukasirun bikum al'umam yawmal qiyama mazan da mata duka asara kuke ba annabi na al'umma duk in tayi regal guda ta yadda da guda haka ne ko duk in tayi regal guda ta yadda da guda ke yanzu wata in ka bincika ɗiyan da ta zubda ai ba su girguwa kai kuma so nawa ka tashi asuba sai ka wanka duk ka shi kawandan naka Allah Allah mana gafara kawai solution guda ce kullum muna faɗi wallahi kan mu yi itimadi da wannan suwaji zai iya cire din nan ba ta lokaci ne mu yi karatun wai ba kuma kakka zuwa cewa mu hana karatu a ku sani ni a fahimta har yanzu cikin karatu niki har yanzu ni karan kaina cikin karatun nike na zamani kuma ci gaba muke sai mun gani karshen ruwan bika ake cewa ko ne ne eh sai mun ga karshen ruwan bika a yi shi amma to kuma a nemi mine ne a nemi wani ɗan abu kyarkan su a minimum de choses en tout petit jonglage an gane ko ana ɗan halba ana ɗan halba daga jonglage sai kaga ka maida ta mat an gane ko an maida ta feti kan da harko a shekaran kan shi kenan kuma wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ne yace salasatun haqqun ala Allah aunu mutum uku ne Allah haƙi ne tilas ne ga Allah sai ya taimaka musu daga ciki wannan kihu yuridul afaf wanda ya aure yana niyyar zummar kare kanshi Allah sai ya taimaka mashi ka zo ka tambaye mu ma'aurata duk wanda ya ce ma shi ke rike gidan shi ƙarya yake duk wanda ya ce ma dubara shi ko tsumin shi ko jonglaji din shi ke rike gidan shi ƙarya yake na rantse da Allah wallahi wasu abubuwa in muna ganin su a gidanmu yanda arziki yake ƙara budewa ka gani ya ne ake haka sai ka ga lemin ko a ce ma in wani ɗan aiki ka kama salar ɗin da kake tushe sai lumin salar zaka yi tushe bayan kana da mata lokacin da kana gwamnatin muwa yana da ladies ta hara neman bashi lekens yanzu kuma sai ya kai kalibin san kalibin wannan wani bi halle transan kalibin saboda Allah subhanahu kuma balbar ma Allah subhanahu wataala da ya sanyo ta ita wannan baiwa Allah kalkashin ka dole sai ya hayya a asbab dan arzikin ta ya maido ta kalkashin ta in ɗaya aka samu ɗiyan Allah sai ya hayya o asbab dan arzikin sa maido ta kalkashin ka kawai ilsifi da war en tupeti mai ciye sana'a ce ka dinga yi ka dinga dan jewawa haka wane ne ka jewa ka jewa kawai a ce mimetar a tsaya da kungufu ma sai ka rike wannan sai ka rike gida eh mana kullum ba a rasa kullum ba a rasa na kirki kullum ba a rasa na kirki na'am baba na'am na'am kenan malam nan sai ya ce ma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika ya cika samantaka shi shababahu wa tabala tazawwaja an-nabiyyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya aure metar metar anji na'am tazawwaja an-nabiyyu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aure at-tahirun naqiyyu annabin nan tsarkakakke kuma tatacce tahir tsarkakakke naqiyu kuma tatacce biyan children mun gane ko waye aura khadija tal-afifa o matar da ake ce ma khadija al-afifa mai kamun kai an gane ko ka san kamun kai iffa zaka ga ai daga cikin addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni as'aluka wal afafa wal ghina Allahumma inni as'aluka al huda wad duqa wal afafa wal ghina kamun kai shine yace ma al mar'atul afifa Khadija tal'afifa, Khadija wannan mata annabi mai kamun kai, almar'atar sharifa wannan matan wato madaukakiya kenan. Khadija daraja gare ta, babban mace ce, ga kamun kai, wadda ka duba haka gani a nafsar Allah alisallam, wai da tarasa aka ce ya ƙara aure cewa ya wamar ba da Khadija, wa zai aura bayan Khadija. Ka duba a nan sallallahu Alaihi wasallam wannan har da Aisha, duk yadda yake son Aisha sai da suka yi rikici akan Khadija. an gane ko to namiji da suke cewa namiji ba dan goyo ba wallahi namiji dan goyo ne har a sa zane a daure eh in dai kin goya ko ya san kin goya an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma khadija soyayya har bayan mutuwarta sai a zo a yi yanka ya ce ku kai ma kawar khadija a ciri far guda ba wai wannan yan uwan khadija ba kawar khadija an gane ko aka zo na wannan ba dan dawo fasila mai bude wannan yace uqabbilu zaddiyari wala diyari walakin hubbu ma sakana diyara yace in nazo kuna ganin ina yi ma wata katanga ta wani gida bizu ina sumbanta wata katanga ce ba wata katanga bace wani ke sumbanta yace hubbu ma sakana diyara soyayya wanda suka taba zama ba wai cikin gidan baski suka taba zama cikin gidan to duk in yazo sai yayi sai ya sumbanci katanga haka zalika shi ma majnunul laila ko ya ga wani kare kare ne kama da irin karen gidan su lela an gane ko ya yanke raƙumin shi ba kara eh soyayya gaskiya ce maza sun san soyayya eh maza sun san soyayya na'am Allah wada gafara Khadija tal afifa al sharifa mala yace li sidqihi wa iffatihi saboda gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ta aure shi wa iffati shi ma mutum ne mai kamun kai mutum ne mai kamun kai ana son ka kasance mai kamun kai wallahi in kana da kamun kai ka sha a duniya wa zaka qabla bi'sati wannan abin an yi shi tun kamun ma a aiko shi wa ahsanat tijara ya kyautata kasuwancin khadija an gane yadda ya kamata li hurratil muhtara ga wannan diya zababba diya zababba annabi ya kyautata kasuwancinta shi yasa in ka auri mace tana da wannan tana da hali kaga ai bata iya kasuwanci da kyau to ka kama ka kula da kasuwancin ta ka kula mata da dukiyarta dukiyarta ta habbaka to annabi sallallahu alaihi wasallam haka haka yayi ma khadija bint khuwailid radiyallahu anhu sai malai yace musharakatuhu fi bina'il ka'aba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama aka gina ka'aba wa ba'da khamsin tabatat ma'athalasi na atat bayan shekara biyar da ta tabbata shekara biyar amma bayan shekara talatin kinan nawa shekara biyar ta tabbata amma bayan shekara talatin kinan shekara talatin da biyar sharaka ƙaunar hulbina fi ka'abatin wa'atamina ya taya mutanen shi ginin ka'aba mun yi bayanin ginin ka'aba dogon bayani mun yi shi ba sai mun dawo shi ba kai yanzu kinan akwai shi a baya sosai yadda ya kamata a wannan wa'utumina haka zalika suka amintar da shi wato sai wa haka muhu fi hallin nisa'i ko mun gan shi bi wada izakal hajari wurin dora wannan dutsin al-aswadil al-aswadil mutahhari wato bakin dutsi tsarkakakke sai malai yace ma bada al-bi'sa wa risala bada al-bi'sa wa risala harkon aiko annabi da manzanci yace ma wa ba'da al-arba'ina bayan shekara 40 misinnihi yaqina tabbas ya cika daga cikin shekarun shi nabiyu na ka adati annabin mu kamar yadda yake al'adance filghari ma ibadati da yake zuwa kogo yana ibada shi mun ga bayani wata ibada ce ko yake tafakkuri ne yake kuma lokacin dama annabi yana da kamun kai to da ya kai shekara arba'in kaga kusan duk annabawa sai sun kai shekara arba'in ake ba su mi annabta saboda lokacin da mutum ya kai shekara arba'in lokacin da ya zama namiji gwarzo hankalin shi ya cika an gane ko kuma to shi lokacin da lokacin ya zo sai ya fara mutanen da shi ya fara kaurace musu bai san musharaka su saboda kazamta suke akwai wani ha wannan baiti da Aliyu yake cewa idza tamma aqalul mar'i kalla kalamuhu wa yakin bi jununil mar'i in kana mukthira ko idan ka gani mutun ya hankalin shi ya cika mutum ko surutun shi lokacin da ya hara hankali hankalin ya hara cika ya hara zama babba sai kaga ya dan rage maganin shi yace amma kaga mutum ya kawo shekarun da ya ki rage surutu tar surutun banza tar kuma an kare yace to wa yakin bi jununil mar'i yace ka tabbatar wannan huma hukaci ne ga ka kai shekaru sun sha kuma kana nan tar yanda kake da ijiya kamar yau a ya ce akwai matsala a bincika an yakwal wannan babu yan susotsi a ciki babu iya ne a ciki wa yakin bi junul mar'i in kana muksira annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kusa wannan shekarun da mun sai ya fara huta daga cikin mutane shine yace ma nabiyuna ka adati fil ghari ma ibadati yana cikin ibadin shi na tunani menene menene sai misali ka doki ya doki misalin kaza ya ne kaza kaza kaza ya gara kumi katan nan kuma dan karamin yaro yanzu a ce wannan saman waya kawai ita haka take komi duniya haka kaga wannan ibada ce an gane ko saboda tunani a cikin menene ibada ce an gane ko Allah subhanahu wataala ya ce menene inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض الشاهد تاغني wanda bayan sun yi imani da Allah kuma sai suke tuntunanni a cikin wato halitta Allah bar ganin wai kai ka musulunta yanzu ka ce a kai shi tunani ya kare injuwa kullun ka tsaya ka dinga tunani yana ƙara ma imani balbar ma wata rana kana tunanin zaka hoshe da kuka kaga cewa Allah ya kai ya kai daga nan kuma sai ka shiga sabatun ya zilluhum Allah yawmal qiyama ka tuna Allah fadiyar wanda khaliyan fa fadat aynaka an gane ko wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar wannan kenan fil ghari ma ibadati iz ja'ahu jibrilu katsam sai ga jibril ya zo mashi bi amrihi yaqulu da al'amarin nan nashi wai da ya zo mashi sai yake ce mai iqra kama fil khabar ikra ikaratu sai ya ce ma kama fil khabar kamar yadda ya zo a wancan labarin na hadisi a sadiqul mushtahiri labarin nan na gaskiya kuma wanda labarin nan ya shahara kai kai kai eh bai shiga fa akhbara bima jara khadijatul mutahhara wa ma ra'ahu wa sami wa kayfa khafa wa fazi فهدعت من روعه وذكرت بفضله والله لا يخزيك والله يشتى بيك تصدق في الكلام مع صلة الأرحام وتكرم الضيوف وتسعف المألوف وتكسب المعدوم فالخوف لن يدوم واستحبطه زوجه نعم لعالم تعرفه هو ابن عمي الوليد وارقت بالنوفل هو ابن عمي الوليد وارقت بالنوفل فقال ما الذي ترى يا ابن أخي وما جرى حدثني بالأخبار وما جرى في الغار فهين قص ما جرى قال له وأخبر ذاك الملاك مرسل لموسى كان ينزل يا ليتني أدركك إذ يخرجوك قومك قال أمخرجيا من بلدة الزكية قال فإن من أتى بمثل هذا يا فتى فإنه قد أوضي لدينه وأودي kenan wannan yawa gare shi ba ya shiga bayan lokacin sallah yayi sai mu sake insha Allah bada ulbi isa wa risala insha Allah an Allah ya nuna mana muna cikin masu rai da lahiya da iko yin karatun fata abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma da muka yi karamcin ilimi ne Allah subhanahu wataala ya share shi daga kiran mu ya mana gafara shi wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار اللهم انا نسالك كل خير سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا اللهم اغثنا غيثا مريئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل اللهم اغث بلادنا بالامطار واغث قلوبنا بالايمان وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته